الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun risala muna cikin babi mai bayani game da hukunce-hukuncen aure da abin da yake da alaƙa da aure muna cikin hukunce-hukuncen saki ya ce wa talaku biyadil abda saki ga hannun bawa yake duna sayidi ba mai gida ba bawa ba mallakar wani ba ne to bai isa ya yi aure ba sai da izinin mai gidansa to in mai gidansa ya yi mai izini ya yi aure to mai gidan bai isa ya ce na sakan mamatakka ba shi dai zai sakin abitai amma mai gida bai isa ya sake ta ba sai dai in ya yi aure ne mai gidan bai sani ba to wannan mun yau baya zaɓi na ga mai gidan ko ya tabbatar da auren ko ya buɗe shi in ya ci bai yadda ba sai a buɗe auren amma inda izinin mai gidan ya yi aure to mai gida bai isa ya saka mai mata ba kokodi ba nauyin mai gida da bawa da nauyin mai gida da bawa da nauyin ɗan uwa da ɗan uwa wahi nauyi mai gida da bawa to ko mai gida bai isa ya saki matar ba balle kane ya ci ya saki matarwa don yana wawa ka sake ta tun da kai ka auro ta don haka in mutum ya taya ta ba kane ne aka sawa ko uba ne ko wani dan uwa ne ya saki mata ta ba a kotu aka zuwa kotu ɗaya daga mutum sai kotu su ɗaya ka iya sakin mace sai a tafi kotu to wanda an ka to shi kuma kaga in tahiya ta ɗaya an san inda yake aika mai aka ya dawo ko ya sake ta ko ko ya dawo ya kama mata ta to amma wanda an ka rasa almafqudu shi ko mi aka yi mai shi ko shekara hudu aka sa mata ta da bakin ran da tattai kotu wanda an mafqudu shine wanda an ka rasa babu duriya ta babu shi babu labari ne amma in ana jin labari ne an gane makwa ko an gane kwanta gora ko an gane ibadan ko an gane lagos wannan bai zama mafqudi ba an san inda yake ya ka aika mai ko dai ya zo ya ɗauki mata te ko ko ya sake ta to mu tafi to shi ne ya ce saki ga hannun bawa yake duna saye da ba mai gida ba wala ɗalaƙa lissabiyin babu saki ga yaro yaro ƙarami wanda an kawa aure gabanin ya balaga to saki ne ma'ana bai lizimta ba ko ya ce ya saki mata ta saki ne bai lizimta ba to in saki ya kamawa zai sakan ma yaro mata tai mahaifi ne wanda yayi mai aure shi waliyi ne shi zai sakan mai yan hassakin ya kama amma matukan mutum ya kai baligi to ba mai iya sakin mata ta illa shi sai ko kotu to ga nau'ukan saki nan da hukunci hukuncinsu wal mumallakatu wadda an ka mallaka ma al'amarinta ya ce mallaktuki amraki na mallaka miki al'amarinki in ke ga dama ki zauna in ke ga dama ki saki kanki in ke ga dama ki zauna saki ba ga hannun miji yake ba sai ya mallaka shi ga matat wal mukhayyara da wanda an ka ba zabi na baki zabi ko ki zauna ko ki tafi yaki to lahuma ya tabbatar musu an ya kadiya su yanke hukunci ma damata muddin sun ka dawo mu fil majalisa annan majalisin nan da mijin ya bata zabi ko ya mallaka mata lamar amma in bata yanke hukunci ba har miji ya heta to ai an jima in yadda ta ce na zabi kaza wannan ai ya ya expiring kun ji wannan to mu mallaka ita ce wadda miji ya mallaka ma al'amarinta mu khayyara kuma wadda ya ba zabi ko ki zaɓi saki ko ki zaɓi zama ko ki zaɓi tahiyyarki ko ki zaɓi zama duk wannan dai an baki zaɓi to su yanke hukunci nan take in ba su yanke hukunci nan take ba an ka samu lokaci to ko da su yanke hukunci baya baya hukuncin su bai ba to wallahu an yana kiral mumallaka shi miji ya samu ya musanta mu wadda an ka mallaka ma al'amarinta almumallaka wadda an ka ce na mallaka miki al'amarinki to miji ya samu ya musanta mata khassatan ita ɗai kenan banda mukhayyara wadda an ka ba zaɓi mumallaka ɗai miji ya samu ya musanta mata fi ma fawqal wahida ga abin da as sama ga saki ɗai tace ka mallaka min kaina ko ya to shi kenan na zaɓi saki saki nawa ta ce saki uku ya ce a saki guda saki guda ni mallaka miki mu mallaka to in ta ce ta sake kanta saki uku ko saki biyu to miji yana da dama ya musanta ya ce a'a mallaka da ni miki na saki guda ne walaysa laha fit takhayyiri amma komi bai zamo gare ta ba ita mata ɗan an ka bata zaɓin kanta mukhayyara kenan an taqadiya ta yanke hukunci illa bi thalatha sai da saki uku amma in zaɓi ya ba na baki zaɓi in ta zaɓi saki saki uku ne ita ga mukhayyara duk abin da ta zaɓa saki uku ne tunda su sun yadda da saki uku cikin kalma guda shekaran jiya ne ya turo jiya she ko shekaran jiya ne ya turo min wata mata akwai wata akwai wani shahi nan ga Facebook social media na mata mata masu da'awa to wata malama ce cikin mata wai ta yi rubutu wai dama annabi ya ce ƙarshen zamani malamai suna halatta ma mutane zina tacce annabi ya ce ƙarshen zamani za a yi malamai masu halatta ma mutane zina tacce to ma'anar wanga hadisi ban san in ta samu hadisin ba tacce ma'anar wanga hadisi wai annabi na magana ne game da malaman nan da ya an kai saki uku cikin kalma guda su ce saki guda ne su mai da mace zinata akai suna annabi wagga malama ce ba ma jahila ba ce iska ma ce wagga nan ba jahila abinta ya wuce jahilci iskanci ne iska ce na farko dai ta kawo hadisi inda annabi ya ce ƙarshen zamani za a yi mallaman da ke halatta mutane zina ina hadisin yake ƙarya ta kawo annabi sannan na biyu cewa saki uku cikin kalma guda wai zina ce to yanzu ba mallamai sun kabi shi annabi ya ce a yi tun da hadisi na nan cikin sahihu muslim duk dai wani littafi da an gare ta bai kai ga sahihu muslim ba to cikin sahihu muslim hadisin dan abbas ko cikin sahabbai dan abbas malami ne ba baya yake ba to dan abbas ya ce yana nan cikin sahihu muslim ya ce kana dalaku ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi saki ya kasance zamanin manzon Allah wa abubakarin da zamanin khalifancin abubakar wa sanatayn min khilafati umar da shekara biyu farkon khalifancin sayyidina umar kana dalaku thalathi wahida saki uku ya kasance matsayin saki guda don haka ga in wani mallami ya fatawa shi ya halata in zina ce wacce halata zinat annabi kaga harkata ta zama iskanci duk inda ta ga hadisin nan in ma akwai shi to littafin nan dai da ya kashi bai kamar sahihu muslim kuma hadisin na imani ba ba ingantacce ba ne balle wanga ya zan misali wanga hadisi ne sahihi yana nan cikin sahihu muslim in kun ka ɗauku bulugul maram ta'aliki hamidul fiqi ya yi ma bulugul maram ta'aliki to ku diba ya kawo wanga hadisi kitabul dalaki na bulugul maram Hamidul Fiqi ya yi ta'aliki wanga bulugul maraminmu na masallaci yana da ta'aliki ku diba shi ku gani da yazo Hamidul Fiqi yazo ta'aliki ga wanga hadisi yace in ka fara kidanya da magabata har zamanin mu na yau ba a rasa malamai waɗanda ke fatawa da cewa saki uku cikin kalma guda saki guda ne saboda wanga hadisi na dan Abbas yace da za ka kama kidanya mallamai da bakin magabata zuwa yau mallamai waɗanda duniya ta yadda da iliminsu da nagartarsu waɗanda waɗanda sun ka mutu akan fata saki uku za su yi mutum dubu za su yi mallami dubu amma kaga ta ce wai zinata to wa haddasa zinat zamanin annabi haka abin yake zamanin khalifancin abubakar haka abin yake zamanin shekara biyu na khalifancin umar haka yake wanda duk ya saki mata ta saki uku cikin kawai matsayin saki guda ne Umar ya ce yaya mutane ke gaugawa ga abin da ya kamata a ce sun sa natsuwa gare shi wanda duk ya motsa ya ce na saki mata ta saki uku tunda sun san saki ya ce to da yau na sa doka wanda duk ya koma cewa ya saki mata saki uku saki uku ne Umar mun yadda babba ne amma yana iya canza mu mutane abin da manzon Allah ya mutu ya basu akai to in ni ce ban yadda da na Umar ba yana bisa ga na manzon Allah me Allah ya hina oh balle shi ma Umar an ce daga baya wasu habbai sun zo sun yi mai nasiya jaye hukuncin to ka san banna ta hita ya bisa ga gyara to wasu hayyan suna nan bisa ga wannan sannan shin tun da dai Umar da yayi ho Umar ya yi zamanin khalifancinsa kuma ko ta kalifan sai da an kai shekara biyu eh to yanzu mu kidan ya shekara nawa an kai bisa ga wannan mu hita batun makka mu dawo ko da madina shekara annabi nawa madina goma ya yi shekara goma abubakar ya yi shekara nawa yana khalifa biyu da rabi shekara goma sha biyu da rabi kenan umar ya tawaye shekara goma to cikin shekara goma umar shekara biyu na khalifancin umar farkon khalifancin umar kaga shekara goma sha hudu da rabi kenan da haka hukunci yake mutum nawa nan mutu cikin waɗanga shekaru aure nawa an ka gyara kenan yan zinata zina nawa an ka yi ai ba gare mu an ka har zina ba yan zinata ba muna haddasa ta ga ga yanda mun ha gani ka gani to Allah ya shiryar da mu in dai mallamai ba wazan masu haddasa ita ko ta zan cikin yan iskan gari dama annabi ya ce daga cikin ashiratu sa'a ya takallamu ruwaibida mutanen banza za su rinka magana a madadin al'umma an ka ce su wane ne ruwaibida ya ce arrajul tafihu ya takallamu fi amril amma mutum wulakantaccewa wa sakare ya rinka magana a madadin al'umma kadiba facebook ni wallahi kunya ma nika je ina ganin wasu abubuwa dan yaro yanzu ya fara wa'azi in yanzu matsala ta faru sai kaga yayi firishi zai fata dubban lamman da annan kewa dubban labai tsaya yayi jimiza su cewa shi zai fara fatawa sannan mallamai su biyo shi baya an wa addini adalci duk ilimin da agare ka san mallaman nan dai naka sun yi ka ilimi duk basirar da agare ka san tasu ta hita ka yadda haka son addini sun yi ka son addini ka tsaya ka ji miza su cewa a shi zai fara sai ka ga yaro ya zo shi addini ya kuma wasa yan yara yan ƙanana yan su a masu fatawa shi yasa ka ga manyan mallame sun kawo bakunan su to yaro ya sa baki ne to miza ka cewa mallame sun kawo bakunan su yanzu yara na annan kowa ya buɗe shahi wai kowa mallami na nan duk shegantaka ta malam kai ko kunya baka ji bayan ka ya fatawa ko gobe ka taka ta inda mallami kai karatu ka sa akwai wani gaba gari hake nan don mi baka tsaya ka ji mi zai cewa game da matsalar nan baka hankace gabe ya koma shedana ba wani abu na ba illa sun bida a faɗi ne jaki shirin walƙiya kowa malam shi ma malami ne kuma cikin maganganun in ka saurari maganganun da su girma ne masu faɗuwa zai yi don sai ga wanga bai ko kamata a ce ya ko jingina kai ne ga ilimi ba karatun gawa da yake fassarar gawa da take bayanin gawa da yake babu daɗin ji kuma shi gane ga ya ƙoƙari ta Allah ya shirya da mu ya kamata mutane su rinkawa kansu adalci su rinkawa addini adalci yanzu matsala ta taso yaro ƙarami ɗan matashi shi kenan tun da ya sa bulugul marami ko ya sa lahalari yana yana yana darasi shi kenan shi mallami na don haka yanzu ba magarinsu ba in wata matsala ta taso kano ko Bauchi ko Legas ko Abuja ko gwamnatin tarayya ta yi magana shi zai ba shugaban ƙasa amsa. Eh? An yi adalci, addini bai koma wasa ba, addini ya koma wasa. Ya kamata in ba ku akan ku kuwa shi addinin ku yi mai adalci. A ce yanzu yara su za su magana a madadin addini ba kuwa addini adalci ba. Tunda kun san akwai na gaba gare ku. to Allah ya shirin da mu wani ya azama kai ne shi ko duk abin da ya taso sai ya yi magana a kai ne dole sai ya ce kaza kuma magana gabata da wani kima ba mai saurare ne sai yayi ya tura sai ka isga da comment din mutum uku mutum biyar su su ma wadanda an tare da shi kaga magana ta yi kima kenan to Allah ya shirye shi mu to mu tafi mu tafi na karatu ina yake to ina yake eh to yace wa laysa laha fit takhayyir bata da komi ga yan an ka bata zabi al mukhayyara wanda mijinta ya ba zabi ko ta saki kanta ko ta zauna ko ta tafi ko ta ya bata zabi to bata da komi an taqadiya wa laysa laha fit takhayyir an ta bata da abin da ya rage mata ta yi hukunci da shi illa bi thalath sai da saki uku duk hukuncin da ta yi inda ta zabi tafiya ko saki to saki uku ne thumma la nukrata lahu fiha sannan shi miji babu musantawa gare shi gare ta mu mallaka in ta zabi saki biyu ko uku ba an ce yana iya musanta bai ta shi saki guda yaka nufi to amma mu khayyara da ta ce ta zaɓi saki shi is automatic ga mazan malikiya uku ne miji bai da wata magana bai cewa a'a guda nika nufi a'a uku ne so tun harko ma mista za ka yi to kila bala'i ta hiti ne ka ko to ni shawarar da nika ba ma'aurata musamman maza in ta hiti ne ka don shi saki fa da ka buɗe baki ka yi shi ya lizimta kun babu gyara ya lizim ɗaya kenan kuma in ka saba da yi ne tunda in don ɓata rai an ɓata ma annabi rai bale kai kuma ba kahirai na ɓata mai ba waɗanda na yadda da annabci ne to ashe in sun ɓata ran annabi kaiwa da karce ba ɓata ma rai dole su ɓata ma rai to in ka ce don an ka ɓata ma rai saki haka to kana da aikin saki kuma ko ka saki wa ga an haka terminal ka auro wata ita ma haka nan za ta yi ita ma ɓata ma rai za ta yi haka ita ma ka sake ta ka auro wata kaga sai a kama gulmar ka ai aure saki ya kai yanzu aure ne kaza don haka mi an magani in taɓata ma rai in ma ka gagara hankuri abin da ya kama ɗaya ka hito ka bin mata gidan shaidan attahar da kai kama isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka hito ka bin mata gidan in ta gama haukarta ya an jima ka koma ko tadda magana ka kai kenan kuma in ma abin ya gagara sai ka ce to ta yi gidansu yi gidanku ka kore ta yi gidansu sai abu goma wance ta ce ka ce ta dawo gida i saki da ce a sha min kai ta yi nace ta koma gida kaga saki ko guda bai afko ba to yana ganin ya fi bisa ga bisa ga inda dukkan motsa ka ce na sake ki don in don bari ba bari za su yi ba don haka Allah ya halicce su kulli kanan min dala'in an halicce su daga awaza wa inna wa inna awaza shay'a fi dala'i a'lahu mafi karkata a buga a waza sama ne kan nan don haka kan nan nasu da kasan kan keke haka yake rawa yake yi ba ta bari mace za ta riƙe ga ta ce ka sake ta kana sakin ta sai ta fashe da kuka wallahi ita ba ɗauka kana iya sakin ta ba a iya sakin ki kauna uwa ta yake wai ta ce mijinta wallahi ko ka sake ni ko a yi bala'i gidan ga ce don aka bala'i ba su ki ce na sake ki shikenan sai ta fashe da kuka tattai ta kama don Allah ya ce wallahi sake ba gidan ga ya kore ta za aka bala'i saki har sai an tsaya bala'i akan saki sai tattai ta kama ta kamo nan ta kamo nan an ka bashi hankuri da kyat da kyat ya fice ya mai sheta ta dawo sai ta kama ita wallahi ba ta azaina ya sakin ta ba ita haukar da an gare su Allah ya ce mu tausaya mu so su mu tausaya musu to in ka bi wannan umarni Allah shikenan ka buɗa maka kofa ta walakanci kuma tunda ta lura ana son ta ana tausanta shi miza ta saka ma da shi walakanci na yau daban na gobe daban na jibi daban kuma ba in ta yi guda kai hankuri ta bari haka nan ba gobe wanda ya hana jiya ta ga wai gwada kana ta ga kana son ta ko ba ka son to kana don ana so kuma sai ka zanna cikin walakanci kullun Allah shirya da mu babu hankali to an ƙare wannan ko to sai hukuncin ila'i hukuncin muli ila'i daga ala ne an ka samu ila'i ala da ma'ana halafa rantsuwa zamanin jahiliya suke da wata ɗabi'a in matarka ta ɓata ma rai in kana son ka wahalshe ta sai ka yi rantsuwa ba hukuma saduwa da ita kaga ba saki na ba balle ta ta aure wani miji sannan kuma baka saduwa sai ta zanna haka nan ba a saduwa da ita kaga an wahalshe ta to da musulunci ya zo bai kashe ila'i gaba ɗaya ba amma sai ya mai gyaran huska sai ya sami dokoki ya ce wa kullu halifin duk wani wanda ya rantsuwa a latar kilotaya akan barin saduwa da mata ta yi a tsarmin arba'ata ashirin he da wata hudu fa huwa mulin shine muli muli ai sahibul ila'i wanda ya yi rantsuwa wallazi Allah ya magana ila'i cikin suratul baqara ce wallazi ne yuluna yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim wallazi ne yuluna min nisa'i waɗannan da ke yin rantsuwa ga matansu su yi rantsuwa ba su koma saduwa da matan tarabbusu arba'ata ashhurin za a jinkirta musu wata hudu an baka wata hudu wanda ya rantsuwa bai saduwa da mata ta an bashi wata hudu dole ya dawo cikin watan na hudu ya sadu da ita fa in fa'u in sun dawo sun karya rantsuwa sun sadu da ita fa inna Allah ghafurur rahim kwanakin da sun kai ba su saduwa da ita Allah zai gafarta musu wa in azumu talaq amma in suna nuhin saki rantsuwar da kai ba ko kana nuhin ka sake ta to fa inna Allah samiu ali Allah na ji Allah mai ji ne kuma masani ne ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan daga cikin kinayoyin da aka yi amfani da su ga saki wallahi ban koma saduwa da ke me haka ne ana nuhin na sake ta shikenan saki yayi kaga wa in azamu dalaka in sun yi niyyar saki wannan rantsuwar da yayi niyyar saki to fa inna Allah sami'un alimun na an ka samu ila'i to sai yace duk wanda yayi rantsuwa akan barin takin mata ta fiye da wata hudu fa huwa mulin shine mai ila'i shine muli wanda yayi rantsuwa bai saki takin ma to amma in rantsuwar da yayi bata kai wata hudu ba wallahi ban sake saduwa da ita wata biyu ko wata uku to wannan baka zama mai ila'i ba kana da dama wannan to da wannan kuma sai malamai sun kai wani istinbadi ba wata hudu Allah ya saba wanda ya rantsa da mata ta dole ya sada cikin wata hudu sai malamai sun kai istinbadi sun kace to misa Allah Allah yabba wanda ya rantsa wata hudu an kace shi a tsololo lokacin da mace ka iya hankuri ba a sadu da ita ba musamman wadda ta saba a sadu da ita wadda ta saba zama da miji tsololo hankurinta wata hudu to da mace ta wuce wata hudu anything kan happen ina fatar kun fahimta sai an ka ce to wanda yake rago ne baya da kokari ga saduwa da iyali in dai yana iya saduwa da mata ta wata hudu duk ya sadu sau guda wata to ko ta kai shi kara ko to alƙali ba zai kashe aure ba sai dai a bata hankuri in ba ta iya hankuri to sai dai a yi hul'i ta biya shi kuɗi ta tayata ta don haka akalla kowane wata hudu ka sadu sau guda in dai kana iya sau guda cikin wata hudu to shikenan ka biya ga shari'a ina fatar kun fahimta inda matsala take in yana wuce wata hudu kana iya wata biyar wata shidda baka sadu da ita ba akwai masu shekara ba su sadu da matansu ba kuma ba ta haya sun kai ba suna ga gari kaga cutarwa ta shiga kuma ya nuna akwai inda suka biyan bukata to to mu tafi wala ya kawo alaihi dalaku saki bai abku ba ga wanda ya yi rantsuwa ga mole wanda ya yi rantsuwa bai saduwa da iyali ne wannan ba saki ba ne illa ba da ajalil ila'i sai bayan ajalin ila'in menene ajalin ila'i wa huwa arba'atu ashhurin shine wata hudu lil hur gada wa shahrani wata biyu lil abd gabawa saki bai abku ba gare shi sai ajalin ya wuce in wata hudu sun ka wuce kan shikenan da sai hatta yi ƙifahu sultan har sai sarki ya tsayar da shi in ta kai ƙara to sarki ya tsayar da shi sai ka sadu da ita ke kuma in an sadu kike to ki ba da labari sai ta ce a bukata ta biya shi kenan shi kenan to magana ta mutu in kuma wata hudu sun ka cika wata hudu sun ka shiga bai sadu da ita ba to shi kenan sadaka ta haka alaikum assalam in wata hudu sun ka cika bai sadu ba to nan sai alkali sai ya sake ta ko sarki nan za a sake ba za a kyale ta haka nan ba wa to hukuncin ila'i kenan ko me a hukuncin ila'i shine wa mai ila'i moli wanda yayi rantsuwa bai saduwa da mata ta tsawon wata hudu ko he da wata hudu in rantsuwar da kai bai kai wata hudu ba to wannan kana da dama wa ko babu komi kana da dama ka kisa da da ita in dai kana yi cikin wata hudu sau guda babu baka da baka da laifi ga shari'a in dai ba kai da nuhin cutar da ita ba ina fatar kun fahimta to hukuncin mai ila'i shine an bashi wata hudu ya tabbatar cikin wata wannan hudu ya karra rantsuwa ta yasa da in ka karra rantsuwa sai mi sai ka hidda ka fara rantsuwar da kai to in wata hudu sun ka ci gaba kakkar rantsuwa ba to sai ta kai haƙara kotu sai kotu ta sake ta to yanzu sai hukuncin zihari shi ko wa man tazahara min imraati wanda duk yayi zihari ga matarsa asalin zihari daga zaharu baya zamanin jahiliya shi ma hanyoyi ne na halar da mace baka son ka sake ta don mito da mutum bai son sake ta saboda kishi baka son wani don in ka sake ta wani ka aure ta to baka son wani ya aure ta sannan ta ɓata ma rai to ko ka yi mata ila'i ko ka yi mata zihari shi ko zihari daga zaharun ne baya sai ka kwatanta bayan matarka da na mahaifiyarka shi kenan ka yi mata zihari to zihari ba saki ba ne ana yi na zamanin jahiliya da musulunci ya zo bai hana ba amma sai ya sami dokoki wanda yadda wa mata ta zahari ya kwatanta wani abu nata da na uwa ta ko wata muharrama ta kamar ɗaya ta misali ko to ya yi zahari to matan nan wannan ba saki ba ne amma ba ta koma halittarsa ya yadda kafarar zahari kamar yadda ƙur'ani ya faɗi walladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatu in ummahatu illa allahi walannahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura har zuwa karshe da har ya kawo kafarar zahari yace wa man tazahara min imra'atihi waka iya kawo mana ayar zahari inda an kai magana kafara suratul mujadala waɗanda ke yin zahari ga matansu sun ya udu na lima ƙalu sannan su dawo ga abin da sun ka faɗi ya yi zahari ga mata ta ya kwatanta ta da wata muharrama ta wadda babu aure tsakani ne da ita har abada kamar uwa ta ko ɗaya ta sai ya kamanta wani abu na mata ta da na muharrama ta to fa tahriru raqabatin min qabla an yatamassa to yan takuyanga ya tabbata gare su gabanin su shafi juna yanzu ba ta koma halatta ga rai ba wai sai saduwa ba ko sumbunta ta bai iya yi ko taɓa jikinta bai iya yi da nuhin shawa sai ya hidda kafara zahari kafara zahari ana yanta da abu uku fatahriyar raqabatin yan takoyanga min qabla an yata ma sa gabanin su sadu da juna eh faman lam yastati fa yat'amu 60 miskinan ashe a'a akwai azumi azumi wa a yi magana azumi to fa mallam yastadi wanda bai samu biyan ga koyan gadda zai yanta kila babu ta koko babu kuɗin da zai saye to fa ya ta'amu 60 da miskin sai ya ci da miskini 60 ko wani miskini guda mudu biyu da mudun nabi sallallahu alaihi wasallama ko wani miskini guda kaga mudu 120 kenan da mudun nabi to fa ya ta'amu 60 da miskinan to sai ya ci da miskini 60 eh ومن lam yajid wanda bai samu abin da zai ci da miskini 60 ba fa siyamu shahrayn mutatabi'aini to sai yayi azumin wata biyu jere da juna to waɗannan uku su ake kafara zihadi yan takoyanga ko azumin ko ci da miskini 60 ko wani miskini mudu biyu ko ko azumin azumin kwana 60 jere da juna to shi ne ya ce wa manta zahara min imra'ati wanda ya zahari da matarsa fala ya ɗauha ba zai sadu da ita ba hatta yi kafira sai ya hidda kafara sai ya yi kafara kaga zahari ba saki bane amma kuma ba ta koma halitta gare ka sai ka yi kafara wannan sai bi da kai don gobe kakka koma da mi ake kafara bi itqi raqabatin mu'minatin da yan takoyanga mu'mina salimatin min al'uyub wadda ta kubuta daga ayyubbuka ba a sun makauniya ba a sun mai kafa guda ko mai hannu guda ko mai taɓin hankali duk da abin da aibi dai wanda ke hana abu amma mai ijiya guda tun da ana gani da ijiya guda ko ko gurmunya waɗannan duka gurmuntar ba ta hana mata tafiya to waɗannan duka babu illa shi ne ya ce bai koma saduwa da ita sai ya hidda kafara da ‘yanta koyanga mumina salimati minal koyangar da ta kubuta daga ayubba ba ta da aibin komi lesa fiha shirkun kuma babu tarayya gare ta ita kuyangan ba da kai da wani ke tarayyar ta ba a mallakar ka kai dai wala darafin min hurriya haka ba ta wani bangare na yanci ba wani bangare na yanci ta kuyanga kinni mallakar ka mumina wanda ba ta da aibi to yanzu zaka yantawa fa in lam yajid in bai samu kuyangar ba ko bai da kuɗin saye sama sai shi azumin shaharain watanni biyu mutatabi aini jere da juna fa'in lam yastati in bai samu ikon yin azumin wata biyu ba a ta'ama sittini miskinan to sai ya ciyar da miskini sittin muddaini mudu biyu da kulle miskinin ga kowane miskini mudu biyu ga kowane miskini kowane miskini ya bashi mudu biyu wallahi ta'uha ba zai sadu da ita ba ita matar da kawwa zai hari fi lailin da daddare auna harin ko da rana hatta tan kadiyal kafara sai kafara ta ƙari in ya zan azumi za ka yi azumi 60 ka yi 45 ba ka ci hida rabi ba sai ka ce to bari ɗan gyawa tsatun da dai wanda da cikin 60 ka yi 40 ko ka yi 50 goma a yi an san ba su gagara to in ka sadu da ita to sun roshi yanzu za ka fara a fresh shi ne ce ba zai sadu da ita ba da daddare ko da rahatta tan kadiyar ka fara sai ka fara ta ƙare in kuma ciyarwa ne an ce ka ci da miskini sittin ko to ka ci da miskini hamsin saura goma kowa ya san dai cikin hamsin cikin sittin an yi hamsin goma ba ta gagara sai ka ta ka sadu da ita wancan ya roshe za ka fara fa in fa Allah zalika in ya aikata ka in ya sadu da ita gabanin ka fara ta ƙare falyatub ila Allah azza wa jalla to ya tuba zuwa ga Allah ya koma wani laifi kenan ko fa in kana wada uhu in saduwa ta ta kasance ba da an fa'ala ba'dil kaffara bayan ya aikata sashin kaffara ne bi'it amin da ciyarwa aw sawmin ko azumi falyabtadi ha shifara ta farko wanda yayyo taro shi kai azumi 50 saura goma sai ka sadu da ita to sun roshi yanzu zaka fara a fresh wala ba asbabu laifi bi itqil a'war ba an ce bawa ko baiwa wanda asalimata min al-uyubi ba wanda bai da aibubbuka ya kubuta daga aibuka to babu laifi da yanta al-a'wari mai ijiya guda fi zahar ga zahari tunda ana gani da ijiya guda ai amma in makaho ne bai gani gaba ɗaya to wannan bai halatta hakan ga gurmi wa walad zina haka dan zina kana da bawa amma shege ne ko yangakka ta yi zina ta haife shi shi ma ba bawanka bane to shi ma ana yanta iri ne wai zu sagiru karamin yaro wanda bai balaga ba yana halatta kana da bawa yaro karami to in ka fara zihari ta kama ya halatta a yanta shi wa man salla amma dai wanda ya isa sallah wa sama ya isa azumi a habbu ilaina in za a yantawa ga zihari da sauran kafa a yanta iri ne ya fi soyuwa zuwa gare mu mu malaman malikiya amma in an ka yanta karamin dai yayi makasudi dai a yanta bawa to sai mu tsaya nan ko madalla kaji kaga yau mun yi ila'i mun yi zihari to madalla Allah ya samu na albarka ga abin da mu gobe Allah so sai a yi la'ani kenan